لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن ي- ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram adillatul ahkam tare da sharhi na na al'allama na amir as-san'an muhammad bin isma'il al-amir as-san'ani rahimahullah yau muna 23 ga watan Rajab hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da 1444 wanda ya daidai da 14 ga watan biyu miladiya na da 2023 sati da ya gabata mun fara karanta babi na biyu cikin babu sil albir wasila cikin ba kitab al-adab kenan shine babi na albir biyayya ko kalma ce wadda ta kumshi dukkan dangogi na alkhairi wasila kuma da sadar da zumunta mun karanci babin hadisin abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi inda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi kuma dogon bayani ya gabata ga wannan hadisi za mu tashi insha Allah kan hadisin Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu qala al-mu'allif rahimahullah wa an Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yadkhulu al-jannata qati'u wannan hadisi malam yace ya ne qatul rahim ana nihin wanda yake yanke zumunta wannan hadisi an same shi daga Jubair dan Mut'im wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yace mai yanke zumunta bai ya shiga aljanna kuma hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wannan hadisi na karantar da mu babban muhimmanci na zumunta sadar da zumunta za mu ga manzo sallallahu alaihi wasallama na cewa cikin hadisul qudusi Allah na cewa na halicci zumunta daga sunana wanda ya sadar da ita zan sadar da shi wanda ya yanke ta zan yanke shi kuma haka wannan kuma ƙarshen al'amari haramtar wa ma'abocin yanke zumunta shiga aljanna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yadkhulu aljannata qati' yani qati'ur rahim wanda yake yanke zumunta baya shiga aljanna wannan hadisi haka Abu Dawud ya fitar da nau'i wannan hadisi daga hadisin Abi Bakra ya dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allahu li sahibihi al'uqubata fid dunya ma'a maddakhara Allahu lahu fil akhirah min qati'atir rahim yake cewa mamin zamb babu wani zunubi wanda ya cancanci Allah maɗaukaki ya gaugautawa ma'abucin shi ukuba a nan duniya game da abin da ya mai tanadi a lahira kamar yanke zumunta. Kina yanke zumunta ukuba ce wadda Allah maɗaukaki yake gaugauta ta tun nan duniya, kuma game da abin da Allah maɗaukaki yawa ma'abucinta mai yanke zumunta gobe kiyama na azaba ina al'amari ne mai hadari yanke zumunta na da hadari mai girma na'am wa wa akhraj al-bukhari fi al-adab al-mufrad imam al-bukhari ya fitar da hadisi a daga cikin littafin sha al-adab al-mufrad min hadith abi huraira radiyallahu anhu daga hadisin abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yarfa'u yana dangana wannan hadisi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa hadisi ne mai rauni na cewa inna a'mala ummati tu'radu 'ashiyatal khamis lailatal juma'a wannan gaba ingantatta ce domin ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana tayyar da ayyukan bayi a yinin juma'a shi sa yake yawaita azumi domin a daga ayyukan shi a halin da yake cikin azumi sallallahu alaihi wasallam ce lalle ayyukan bayi na al'ummata ana bujiro ta maraicen alhamishi daren juma'a fala yuqbalu amal qati'ur rahim ba a karba aikin mai yanke zumunta sai dai kashi wannan hadisi da da rauni to amma duk da raunin shi hadisan da suka wuce ingantattu na karantar da mu muhimmancin sadar da zumunta da hadarin yanke ta wa akhraja fihi hakana ya fitar da wannan hadisi a cikin adabul mufrad min hadisi ibn abi aufa daga hadisin ibn abi aufa inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahim a cewa rahma batta sabka a cikin mutanen da cikinsu akwai mai yanke zumunta shi ma hadisi ne malamai sun yi tsokaci a kan shi iya da rauni imamu tabrani ya fitar da hadisin ibn abdullahi ibn mas'ud wanda yarda abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce cewa inna abwabas sama'i mughlaqatun duna qati'ir rahim kohohin sama an rihe ta game da mai yanke zumunta da mai yanke zumunta ƙohohin rahma na sama ba a bude mishi malam yace wa'lam annahu talafa ulama'u fi haddin rahim allati tajibu silatuha wa yahrumu qat'uha malamai sun samu sabani wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare su cikin iyakai zumuntar da wajibi ne a sadar da ita kuma ya haramta a yanke ina ne daidai da wanda suwa da suwa ne ne ko iyakar zumuntar da sadar da ita wajibi ne yanke ta kuma haramun ne faƙila wasu malamai suka ce hiyar rahimun lati ya harumun nika benahuma ita ce zumuntar da arme ya haramta tsakanin ma'abutanta inda a ce ɗaya namiji ne ɗaya mace to babu zancen aure tsakaninsu lauka na ahaduhuma zakaran hori ma'an al'akar gwalgwadon a ce da dai ɗayansu namiji ne to da ya haramta a kan nabi fa'ala haza la ya dukula auladul a'ama wala auladul akhwal absa wannan manuha ta zumunta sai zamanto ɗiyan ‘yan uwa maza da ɗiyan ɗan uwan uba, ɗiyan ‘yan uwan uba da ɗiyan ‘yan uwan uwa ba sa shiga ciki, ɗiyan ɗan uwan uba da ɗiyan ɗan uwan uwa ba su shiga ba cikin wannan, a wannan fahimta ta zumunta. واحتج هذا القائل بتحريم الجمع الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إليه من التقاطع malaman da suka tahi akan wannan hujja sun kawo hujja ne ta farki sun kawo hujja da hadisin da ya zo daga manzala sallallahu alaihi wasallama na haramcin hada tsakanin mace da 'yan uwarta ko da 'yan uwar ubanta a arme guda kina a hada su gida guda a ƙalƙashin miji guda a lokaci guda haramun to amma inda zai saki wancan ya halitta ya saki wancan ya auri wancan mun gane ko in ɗaya batta da wannan ko da ya sake ta ya halitta ya auri wancan to amma a hada su to wannan sai zamanto sababi ne na yanke zumunta wakila man kana muttasilan bi mirasin wasu malamai suka ce a iyaka ta zumunta shine dukkan mutumin da yake da alaka da gadonka to wannan ya shiga kalkashin zumunta wa yadullu alaihi qawluhu sallallahu alaihi wa sallam na da na nune wan akan wannan magana ko ta farki faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace thumma adnaka adnaka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na bayanin wanda yake mafi haƙƙi cancanta mutum ya sadar da zumuntar shi wanda yake da haƙƙi a kan shi ya ambaci uwaye sannan mukusanta sannan mukusanta sannan sai ce thumma adnaka fa adnaka so wanda yake da alaka da kai وقيل من كان بينه وبين الآخر قرابة سواء كان يرثه أو لا كما لعل وانا سي زمنتو شيني ما في فادي كما شي زي هدوك معنا رحم زمنتا shine wanda tsakaninka da kai tsakanin mutum da wani akwai dangantaka ko da dai ba zai gaje ka ba misali kakannin sun haɗu guda dangi ne an shiga cikin zumunta. Sun masilatun rahim, kama kalal ƙadu iyad, sadar da zumunta kamar yadda imamu ƙadu iyad rahimahullah yake cewa darajatun mataki-mataki ne, wata tahi wani wata matsayi mataki-mataki ne, ba duha arfa'u min ba, wa adnaha tarkun muhajara. Kuma koma bayanta shine barin yanke ta ka a ƙauracewa juna wasilatuha bil kalam walau bis salami da sadar da zumun sadar da ita ko da dai da magana ne da sallama kadda ya zamanto wannan an kasa yin wannan wa yakhtalifu dhalika bi ikhtilafi al qudrati wal haja kuma wannan na kasancewa da sabanin dama da bukata musamman ma a wannan zamani akwai mutanen da ya kamata ka sadar da zumuntarsu inda da lahiya ka tashi ka taka ka je ka iske inda suke to amma a yanzu yanayi na rashin kwanciyar hankali da al'amari na ta'addanci wannan zai gagara to idan wannan ya gagara ba iya hanawa ta wannan hanyoyi na sadar da zumunta waya ne whatsapp ne da abin da ya kama da haka ka kirayi mutum ka gaida shi ka tambayi halin shi ba kai ya zamanto an kasa wannan nan gwargwadon bukata da da haja kuma da iko na'am fa minha wajib kenan sadar da zumunta akwai ga wadda ta zamanto wajibi ce tilas ce wa minha mustahab akwai ga wadda ya zamanto an so mustahabi ne فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسمى قاطعا da dai mutum za a ce zai sadar da zumunta yanki ba duka ba zumunto ya sadar ya sadar da wani bangare kuma bai sadar da dukkan ba sauran dukkan zumuntar shi to wannan ba za a ambace shi ba a ce mai yanke zumunta ne in gane ko walau qasara amma ya ƙadiru alaihi wa yambagila to kuma inda zai takaita game da abin da zai iya yi kuma ya kamata a ce abin da zai iya yi kuma ya kamata bai yi aikata ba lam yusam wasilan to wannan kuma ba za a ce mai mai sadar da zumunta ne tunda iya da iko ya sadar da zumunta bai sadar kuma ya kamata ya sadar da ita bai sadar da zumunta to wannan za a sanya a ta mai a mai taki na cewa mutum ne mai yanke zumunta. Nam, ƙalil ƙurtubi imamun ƙurtubi rahimahullah yake cewa arrahimu allati tusalu ammatun wa khasa zumuntar da ake sadar da ita ta kashi kashi biyu akwai zumunta ga mamma kuma akwai zumunta keɓaɓɓa fal'amatu rahimuddin kenan zumunta wadda ta zamanto haɗaɗɗa ta gaba ɗaya shine zumunta ta addini wanda Allah maɗaukaki ya ƙaddara addinin ku guda musulmi ne ɗan uwanka akwai zumunta tsakanin ku wa tajibu silatuha wannan zumunta ita ma wajibi ne a sadar da ita bit tawaddudi wat tanasuhi wal adl wal insaf wal qiyam bil huquq al wajibati wal mustahabba ta yaya zaka sadar da zumunta da ɗan uwanka musulmi shine bangaren sadar da ita da soyayya tsakaninku ka so shi so ka wata nasu da yi wa juna galgadi ka ga dan uwanka iya aikata wani abin da bai dace ba sai ka dan raba ka gaya mai a hankali cikin hikima ka ga iya sakaci da wani abin da ya kamata yi sai ka raba hallau ka gaya mishi ka nasiha kuma da haka addini yake tsayuwa Allah madaukaki na cewa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kai zaman to tsai gumi kaga dan uwanka iya aikata abu kawai hamman ka kawai ka je ka ai wani yayi kaza wani yayi kaza ta farko ya zaman to akwai nasiha tsakanin wal adl ka mishi adalci duk abin da zaka yi ya zaman to akwai adalci a tsakanin alakar da take tsakaninku wal insaf shi ma haka adalci ne idan ya aikata abin da zai ya kamata aikata ka ce ya aikata bai aika ba bai aikata ba har ka faɗi wal qiyami bil huquq al wajibati wal mustahabba kuma da tsayawa da abin da ya zamanto haƙƙi ne na wajibi iya da haƙƙi akan ka na wajibi to dole ne wannan haƙƙi ka bashi wannan haƙƙi wal mustahabba kuma da haƙƙin da ya zamanto an so a bada shi shi ma zumunta sai yin aikata wannan to zumunta ne ga dan uwanka musulmi wal rahimul khas al khassa tazidu bin nafaqati ala al qarib wat tafaqqu wa tafaqqud halihi wat taghaful an zallati bugu da ƙari ga abinda muka ambata na zumuntar da za mutum ya zamanto tana ta ɗan uwan shi musulmi ne to kuma a bisa haka nan zumunta wadda ta zamanto keɓantatta ta daɗo a bisa wancan waccan zumunta ta mumini akan annafaka alal qarib taimakawa wanda ya zamanto makusanci ne mabukaci ka agaza mashi ka ciyar da shi kuma an ce ciyarwa wai ba wai kawai sai abinci ba duk abin da ya zamanto bukata ce ta dan adam kana da halin da zaka biya mai wannan bukata a cikin biyayya ga Allah to ya shiga cikin infaqi al'amarin cin shi ne lahiyar shi ne karatun shi ne da abin da ya kamata wa tafaqqudi halihi kuma ka bibi halin shi iya lahiya ko rashin lahiya yake ina yake iya zamna ko yayi bulaguro ta dai ka bibiya halin da yake ciki wa taghafulu an zallati kuma da kau da kai game da kuskure da yi kuma wannan gaba so tare ana samun kuskure a kanta sai ka ga ɗan uwanka na kud da kud dalilin wata 'yar matsala da ta shiga tsakanin wadda bata taka kara ta karya ba la'alla ma ba ta da alaka da shari'a kawai abu ne na san rai sai ka ga zumunta ta yanke tsakanin dangi da dangi wannan abu kuskure hadari ne mai girma dan uwa dole ne duk yanda za ka yi to dole ne wani al'amari na rashin jin daɗi zai shiga tsakaninku kuma ba bai dace ba kuma komi sai ka mai da martani akan akan shi dole za ka yi haƙuri sai zamanto saboda kiyaye wannan zumunta da take tsakanin wa qala ibn hamza ibn hamza yake cewa al ma'na al jami'u ma'ana gaman ma ta sadar da zumunta isalu ma amkana min al khair sadar da abin da yake yiwuwa na alkhairi ga dan uwanka wanda kuke da alaka da shi ta zumunta wa dafa'u amma amkana min ash-shar kuma da kokarin ture duk abin da ya zamanto na sharri da wanda yake yiwa bi hasbi taqa da gulgudu daidai gulgudan iyawan mutum wa hada fi haqqil mu'minin malai ce wannan kuma ana magana ne akan haƙƙin mu'minai wa amma al-kuffaru wal fusaq fatajibu al-muqata'atu lahum idha lam tanfa' al-maw'iza amma kafirai da wanda ya zamanto musulmi ne fasikai wajibi ne a yanke alaƙa da su idan ya zamanto wa'azi baya musu amfani mun gane ko domin idan kayi ta ƙoƙarin jayo mutum kaga ya kasa jayuwa to dole za ka ƙaurace mashi saboda idan ba in kai wasa zai goga ma wannan muguwar tafiya domin yau da gobe aljani shaidan iya iya zo ya raya ma ganin cewa da farko kana ga kuskure kan kuskure yake yau da gobe yau da gobe sai ka ga abin da yake aikata ai ba wani abu bane ba sai a waye gari kai ma ka shiga jerin gwanan abin da yake aikatawa sai zamanto idan wa'azi an yi an yi bai dace ba to wajibi ne ya zamanto mutum ya kaura cewa irin musamman ma kafiri da fasiki واختلف العلماء أيضا بأي شيء تحصل القطيعة للرحم haka malamai suka samu saɓani hallau da wani abu ne ake samun yanki zumunta faƙalar zain al'iraki imamu zain al'iraki rahimahullah ya ce ta kunun bil isa'ati ilar rahim yanki zumunta na kasancewa da munanawa ga zumuntar kanta ga abokin zumunta ka nuna ka munana mashi ka saba mashi wa kala ghairuhu wani shi kuma yace takunu bi tarkil ihsani yanke zumunta tana tana rabuwa ne tana baruwa ne da barin kyautata mashi wannan kyautata ta, ta kumshi kyautatawa da magana ne ta kumshi kyautatawa da dukiya ne da ziyarta ne da abin da ya kama da yace li annal ahaditha amuratun bisila nahiyatun anil qati'a domin da hadisai sun zo wanda suka yi umarni da sadar da zumunta kuma suka yi hani game da yanke ta wala wasita wasitata bainahuma kuma babu wani tsakani tsakaninsu ta yi umarni hadisai sun zo sun yi umarni a sadar da zumunta kuma sun yi hani a yanke ta kenan babu wani tsakani wasilatu naw'un min al-ihsani Malam ya ce kuma sadar da zumunta nan wani nau'i ne na kyautatawa, kama fassara ha zalika ghair wahid, kama yadda malamai da yawa suka yi fassara da irin wannan manuha wal qati'atu didduha ita kuma yanke zumunta kishiyar sadar da ita ne kyautatawa wa hiya tarkul ihsan shine kuma barin kyautatawa وأما ما أخرجه الترمذي رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها جمد حديث دا إمام الترمذي رحمه الله يفتدش يفتدش أتكين سنن كما حديثي ني إن كانت إمام البخاري يفتد ونا حديثي هكا أبو داود يفتدش هكا إمام Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad shi. Yake cewa manzala sallallahu Alaihi wasallam na cewa laisa alwasilu bil mukafi ba wai mai sadar da zumunta ba shine wanda yake mai da martaninta. Ba wanda in an sadar da zumuntar shi ba shi ma ya maida ya sadar da zumunta. walakin alwasila ila idza alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha mai sadar da zumunta nagari na kirki cikakke shine wanda idan an yanke zumuntar shi shi sai sadar da ita kuma hallaunan su tari zaka ga irin wannan nau'i da wuya ake samun shi ana samun shi amma baya da yawa sai kaga kawai kai mutum dan zumunka wanda ya sadar da zumuntarka shine dan zumunka wanda ya yanke ma zumunta shi kenan ba abin da ya dame ka da shi قال فإنه ظاهر في أن الصلة إنما هي ما كان للقاطع صلة رحم ما لهيك الظاهر وانا حديث في أن الصلة تيوى سادة زمنتا إنما هي تنا كسن ما كان للقاطع صلة رحمة رحمي صلة رحمه باب جمي ينكي زمنتا سادة زمنتا وانا وهذا على رواية قطعت بالباء للفاعل بالبناء عفوا للفاعل wannan kuma idan an gina ne qut'at kinna za ta dauki wannan ma'ana wahi riwayatun kuma riwaya ce fa qala ibn al-arabi fi sharhihi imam ibn al-arabi rahimahullah ya fadi a cikin sharhin shi al-muradu al-kamilatu fi sila ana nihin zumunta cikakka kenan mai zumunta cikakka shine wanda idan an yanke mai zumunta zai sadar da shi zai sadar da ita wannan shine za a ambata a ce wannan wani mai sadar da zumunta ne cikakke man ba wai shi ma wanda in an sadar da zumuntar shi zai sadar mai sadar da zumunta ne amma kuma ba cikakke ba ne ومن يعتد ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله نعم qala wa qala al-qurtubi imam al-qurtubi yace ma'anahu laysa haqiqatul wasil kenan ba sadar da zumunta bace ba ta haƙiƙa wanda in an sadar da zumunta za a in an sadar da ita zai sadar da ita wannan ba ba, ba ita bace ta haƙiƙa wa man yu'taddu bi silatihi man ka man yukafi sahibahu bi mithli fi'lihi halo ba wanda ake lissafawa ba da sadar da zumuntar shi wanda zai mai da martani in an sadar da zumuntar shi shi ma zai zai sadar da ita kamar yadda aka sadar da zumuntar shi walakin man ya tafaddalu ala sahibi sai dai wanda ya zamanto iya da falala iya da fifiko a bisa abokin shi qala al musannif wala yalzamu min nafi al wasli thubut al qat' amma duk da haka ba ba wai tilas bane ba kore wannan sadar da zumunta ya zamanto tabbatar da yankewa ne a'a ana nihin kore kamala da cika fahim salasatu darajat salasu darajat kenan mataki guda uku ne muwasil akwai mai sadar da zumunta wa mukafi'u akwai wanda in an sadar da zumunta shi zai sadar wa qati'un sannan kuma akwai mai yanke zumunta alama ya khudhuhu nam falwasilu huwa alladhi yatafaddalu mai sadar da zumunta cikakka shi ne wanda yake farawa ko da an yanke zai sadar da ita to wannan sai zamanto iya da falala wala yutafaddalu alaihi bayya sakaci har sai an zo an sadar da zumuntar shi shi zai fara zuwa ya sadar da zumunta na'am wala yatafaddalu alaihi qala sharihu malai yake cewa wabil aula anna man tufaddila alaihi wala ya tafaddalu annahu qati yace mafi kyawu a ce wanda aka mai fifice aka rige shi wala yutafaddalu alayhi nam alladhi wala yatafaddalu annahu qati kuma shi bai fifiko ba ba a cewa wannan me yake zumunta قال المصنف وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين kamar yanda mai da murtani game da sadar da zumunta take abkuwa yake abkuwa ga bangare guda biyu wannan ya sadar da zumunta shi ma wancan ya sadar da zumunta shi kowa ya yi aikata to haka kuma ake samun yanke zumunta ta kasance bangare guda biyu wannan ya yanke zumunta shi ma wancan ya yanke zumunta faman bada afa huwa qati to wanda ya fara yankewa kuma shi za a ce mene me yanke zumunta فإن فإن جوزي سمي من جازه مكافأة to amma kuma in an sa an an maida mai ya sadas an sadan mishi da ita to kuma fa in juziya summiya man jazahu wanda ya maida mai wannan zumunta kuma shi sai a mai taken cewa mai maida zumunta ne in an sadar da tashi da wannan bayani malam ya kare sharhin wannan hadisi in san ba inda sauran lokaci shiga hadisi na biyu cikin wannan babi kuma lokaci yayi abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam
yana kuntata mu ne na'am alhali mutumin nan baka san bane ne kan wanda yake kuntata maka na'am to nan kuma kai haka zaka dinga kai ta wannan shi shine aula na farko dai ah, in akwai wata hanya mafi sauki wanda za ku yi kokarin ku fahimci juna to iya da kyau abu wannan hanya domin ah, akwai ka'ida ta la darar wala dirar ba cuta ba cutarsa kai kaka cuci wani kan wani ya cuce ka to amma kuma duk da haka idan za ka yi haƙuri a bisa cutarsuwar da yake ma to kuma kana da wata falala da da girma tunda ɗan adam mutum na ƙwarai shine mutumin da ya cuɗanyu da mutane kuma ya yi haƙuri a bisa cutarsuwar da suka mai kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi au kama kala na'am to amma idan akwai wata hanyar da za a warware wannan matsala to aula a bita wallahu a'lam